suna kiran shi an nakira غير مقصودة نعم na kira ka kira sunan wani na wanda ba takamamme ba ne kawai ba shi kawai kowa ma na na kira ne kana shi kana nufin shi ba shi ba na ba takamamme mutum kake kira ba wannan ban a yanzu ba na iya tuka misali sa a cikin Qur'ani نعم amma misalin sa haka za a iya cewa ya rajulan نعم
ya rajulan in ka ce ya rajulan kana kiran wani mutum ne wanda ko ma waye ne in ya rajul ne in ya waiwaya da shi kai kamar نعم abin da makaho yake faɗa ya rajulan kul- kus- kus biyadi ne kus biyadi ko ma menene ko ka ce ya walada نعم a gane ai, ko ya insana ya kalban ya imara kowanne kowanne kawai kake kira نعم kana bukatan wannan wanda ke kake kira ne ko ma wane ne to a lokacin da kai zamo haka to za ka ba shi nasaba ne za ka ba shi nasaba ka gane نعم eh, ya waladan kana so wani yaro ne da za ka aika ka ce kowa ne.
kowa ya ji ma dai kawai yawwa kowa ya kace ya waladan eh kana kiran wani mutum ne ko ma wani mutum ne kana neman agaji ya rajulan amma lokacin da ka zo ka ce ya waladu نعم ya rajulu kamar da na kawo misali a ƙarshe nan Na'am.
baya cikin karatun na mansubat Na'am.
a gane to kana nufin wani mutum ne ta kamami wani yaro ne wani mutum ne yana tafiya ya jefar da jakarsa ba ka san sunansa ba نعم sai ka ce ya rajulu ya rajulu inda wani ne ya zo ba za ka bayan ba ka jakarsa ba shi ba shi wanda ya jefar da kake kira to shi ne ya rajulu ya Na'am.
rajulu ko ya waladu ya waladu a gane Na'am.
wannan din shi wanda ko ma wane ne ya rasu ko ya waladan ya waladan Allah yana cikin mansubat shi ma نعم sannan kuma sai almunadal mudaf kamar ya kaumana ya kaumana a gane misali a ya kaunasulallahi نعم
ko ya rasulallahi ma'ana duk lokacin da shi sunan da kake kira ya zama mudafu sunan gaban su ya zama ta mudafu ne dole ne ka bashi da saba نسبة idan za ka gama wa Munazar mudafu sai karatu masu Eh.
ya rasulillahi ya rasulillahi ya rasulillahi ya rasulillahi ya kaumana لازم أن لازم kaumana ajinu داعية kaga ya kauma din mudaf مضاف kauma mudaf na mudafin ilayhi shi yasa ya zama kauma na haka ya rasu da wahi ya nabi yallahi يا حبيب الله. نعم sai kuma na- na goma sha hudu a nuna da ashabihu bin mudaf ma'ana ya yi kama da na na sha hudu ashabihu bin mudaf نعم Eh, shi ne wato wasfu ne na za ka kira ina ce wasfu abinda zai zamanto hali نعم ka gani ka kira shi da ya shi ne to shi ne ake ce mishi munada a shaidu bil mudafi نعم misali ya ra'ufan bil ibadi kana roƙon haka ya ra'ufan bil ibadi karka ce ya ra'ufu bil ibadi ka gane ko ya gafiran bil zunubi مم.
ka gane ya zahiban ila suki مم.
ka gane ya qari'an ya qari'an lil qur'an مم.
a gane ya yi ya marar da zaidi مم.
abin da ya kasance isin fayil ne zai yi ya zaman hal kake kira shi مم.
wasu suna ba da misalin sa duk in ka kira duk wani abin da yake amili ne yana da ma'amuli نعم kaga anan ya ra'uf ra'uf din yana da ma'amuli shine bil ibadi ba saboda bil ibadi din muta'alliqun ne bi ra'uf برؤوف in ka ce ya zahiban ila suki kamar ka ce zahaba ila suki نعم ila suki din wato ma'amuli ne na na zahiba ma'ana in ka kira duk wani abin da yake amili yana da ma'amuli نعم shi ne murada ashabihu bil mudafi shi ma zuwa yanzu bana ina tuna misalin sa a cikin qur'ani نعم sannan sai ismu la nafiya lil jinsi نعم Eh, misali za ka ce la abin nan, la rajula la rajula ko la la gulama zaidin la gulama zaidin fi dari نعم ka gane shi yana da halayya guda biyu akwai halayyan bina'i akwai halayyan nasba kamar qur'ani da yace ya qalu la daira wannan la nafiya da jinsi yana aiki irin aikin inna wa kawatu hana Na'am.
Eh, kamar ka ce la rajula qa'im نعم kamar ta ce inna rajulan qa'im to shi ma wannan yana daga cikin isin kunsa yana daga cikin wato mansuba Na'am.
amma a lokacin da ake mishi irabi shi yana da hali guda biyu نعم akwai wanda fatahan shi na irabi ne akwai Na'am.
fatahan shi na bina'i لا إله إلا wayannan su goma sha biyar ɗin su ne mansubat الله. نعم su ne mansubat sannan kuma ƙarashin karatun munada munada ɗin kala biyar ne duk abin da za ka kira ka kala biyar ne Na'am.
hukun su ne wanda muka karanta akwai na kira masuda نعم na kira masuda shi ne na ɗaya akwai alunadi musaf wannan wannan shi ne na biyu نعم akwai kuma alunadi shabihu bil mudafi shi ne na uku نعم wayannan su hukun- hukuncin su na saba ne yadda muka karanta نعم ya rajulan zaka ce ya waladan hakanan amulada mudaf ya qaumana a qur'ani ko ya rasulallahi kaga munada mudaf ko munada shabih bil mudafi zaka ce ya raufan bil ibadi kaga ko ya zahiban ila suqi ya qari'an al qur'an kaga نعم wannan dukan su su uku nan hukuncin su na saba akwai nakira maqsud maqsud nakira maqsud maqsuda shine ya ardu نعم wa qila ya ardu ya ardu la iman نعم ya jibal أول wannan anan ardu din akwai ardu da ake kira نعم Eh, في misali مقام anan ba dukkan kasa أرجو أن ake يكون هناك.
kasa kasa inda Allah yake so ya بين motsi ruwa نعم inda ruwan ya fita أكيد هذا.
nan gun kawai ake نعم كذا يا ya ne عبد bambanci muhimmancin sanin nahu نعم a zai taimaka a tafsiri مم.
Na gani? haka nan zaka ya jibalu awwili ma'ahu والطيب ana nufin duwatsun da suke Ke wannan wurin. Na'am.
da annabi dauda ya Dauda.
ke tasbihi نعم wanda suke kewaye da نعم.
su ake magana dukkan duwatsu بعدك a nan da ana nufin darbin duniya gaba ɗaya da za su ya ardan kamar yadda muka karanta أمومك يا مريم.
gaba ɗaya نعم mun za su ya jibalan بعدك مم.
Idan da mace ya arzu ya ji ba فكرة مقصودة yawwa eh nan kuma munada alam ake ce da shi alam alam din shi ne kira alam ka sa ni shi nan. to shi mabni ne shi ma zaka ce ya nuhu ya ibrahimu ya lutu ya yusufu ka gane ai مم.
to irin wannan shi in alam ne shi ne ake ce mishi alam نعم in ba adam ba ne ismu jins ne za a ce mishi na kira na kira maqsuda wayannan duka mabani ne ko wannan su zaka ce mishi mabani ala dam fi mahalli nasb مم.
mabani wannan damma mabani ala dam zaka ce mishi fi mahalli nasb me yasa ya zama fi mahalli nasb kowanne asalin sa munasu asalin sa mafulun bihi ne.
نعم نعم kamar ya ce adu ardan نعم ke arzikin keɓancece ne ya ka ce ya haram arziku jibalan ne نعم da ke keɓancece ne aka ce ya jibalan مم.
فكرة مقصودة wannan shi ne ƙarashin karatu wanda yake masu ba نعم da cike da kuma ƙarashin karatu almunada نعم abin da ya rage mana da abubuwa ne masu sauƙi نعم rufin jarri wannan za mu kawo misalansu a gurguje نعم نعم yawa waɗannan hurufin jarri نعم fi a cikin ƙur'ani muna da fi a hasani نعم fi su نعم sannan ila a cikin ƙur'ani wuraren da yawa akwai ilal baiti نعم harfin jarri akwai ilal lahi suna nan da yawa akwai min kuma harfin jarri ba man ba نعم min min malin نعم.
نعم min ahalin kitabi نعم نعم ahali ahali da sauran misalai da yawa akwai kuma ala ala خزائن ala خزائن khaza'in مم.
ala harfin jarri ala siratin su ma suna nan da yawa مم.
sannan akwai ka abin nan wahiya ta birizin filmojin kan jibari haka nan akwai ya ya lastuna ka ahadin ka ahadin ka fara hijara abin da akwai kan hijara su hiya fahiya kan hijara ci duka نعم kafin ne har hijara نعم sannan lamu nuna da lillahi a wurare da yawa lihubbi lihubbi khairi Mm.
linnabi نعم nan suna da wurare da yawa lihubbi linnabi lillahi ma fi samawati mun bayyana da lamu din daban a shayin daban نعم sannan muna da wannan ba'un na kasu نعم billahi billahi muna da ba'un haka wanda ba na kasu ba نعم na biyu na adadin da yawa misali ko mu bar shi nan ba'un yancinsa نعم bawon din akwai empty wanda yake zuwa da ma'anoni daban-daban Na'am.
ko na isti'ana ko isaq da sauransu نعم wannan bawon ne wanda yana shi ma yana jarra لا جرى ايه sannan irin sa ne bi rabbihim ko bi layli ko bi nakhli نعم gane sannan wancan bawon na karshen kuma shi ma bawon kasmi ne نعم sannan akwai wawon kasmi wallahi rabbina Mm.
wallahi din shi ɗaya ne a cikin نعم والله sauran wallahu ne sauran wallah wallahu ne نعم wallahi rabbi na shi kadai سبحان الله sauran akwai wal fajri akwai wal asri akwai wal شنو layli يا كبير wanda duka wawul qasim ne نعم suna yin jarra su ma sannan muna da tawul qasim yazo tallahi tallahi sannan kuma muna da bawul qasim shine qala fa bi izzatika wannan ba din Na qasam.
na rantsuwa ne muna da kuma ila harfin jarri ne shi ma ila suna nan ila ila ila suna nan da yawa shi wani نعم
wanda yake mu ambace shi a baya Eh, shi ne na biyu ma.
baiti نعم wannan su ne shahararrun hurufin jarri a cikin Qur'ani نعم akwai hatta tarabbasu bihi نعم
hatta tarabbasu bihi hatta hi salamun ya hatta مطلع مطلع حتى مطلع مطلع حتى حين مم.
حتى مطلع مم.
حتى حرف الجر نعم رسول شهرهم حروف الجر نعم wanda wayannan misalai ne a wurare duk inda ka gan su a Qur'ani ko ba a Qur'ani Qur'ani ba wayannan to ismin da yake gaban za ka tsinci suna da jarra da ke jarra din kala biyu ne gani نعم kala biyu ne akwai jarra da kuma su jarri su ne wayanda muka karanta مهم.
sannan kuma akwai jarra da idafa a ga wayannan duk mun gama karatun su نعم yawa jarra da wannan idafa Na'am.
jarra da idafa shine imra qala timra'atul azizi نعم shi a ka'idar larabci idan suna guda biyu suka haɗu نعم in gane نعم suna na farkon zai samu irabin amilin shi na baya نعم suna na biyun kuma zai samu idafa haka a larabci yake tafi نعم misali in ka ce a nan qalat ba fili ba ne فعل imra'atu اسم fa'ilinsa ba نعم to wannan fa'ilin qalat a qala shi ne amilinsa نعم to matar ya ce wai matar wai Al'aziz.
al'azizi
فهو مضاف يعني إضافة yawa al'azizi نعم
to duk inda zaka ce wani abu na kaza kaza na wani to zaka yi suna na biyu zaka bayi jarra نعم نعم shine za su je misali misali ka ce a larabci haka a haza zaka ce kitabu zaidi wannan littafi ne zaidi kitabu zaidi kaga shi ya samu rufuwa مم.
خبر مبتدا صار مبتدا yawa مضاف zaka ce ra'aitu ra'aitu gulama kaga ya samu nasabar maqulun مم.
bi نعم نعم sai ka ce gulama زيد zaidi sai ka bashi إضافة eh, نعم ka gani نعم aka ce i- i- ila zai دين ila a ila gulami kaga ya samu kasar kasar كسرى مم.
aka زيد ce زيد نعم نعم.
ma'ana shi mudafin ilayhi din koyaushe yana da jarra نعم amma نعم mudafin zai samu irajin bayan sa ne نعم Eh, kaga nan da ke bayan sa kaga nan fa'ili ne ya samu rufu'a amma mu za su ilai azizi nan khabar mubtada ya samu rufu'a amma mu za su ilai da shafarta nan maf'ulun bihi ya samu nasaba amma mu za su ilai da shafarta nan majruri da harfu jarri a gane amma mu za su ilai gani amilin fa'ilin nan kalat a gani amilin wannan rufu'an wannan mukada haka amilin mafuli bihin nan gulama ra'aitu amilin jarran nan ila kamar da muka bayyana kowanne hukunci na rufu'a na saba jarra yana da amin نعم نعم to wannan shi ne mudafin ilayhi galibi masu koya suna fahimtar hurufin jarri amma mudafin ilayhi yana ya rikita wa haka ne Eh, abu mafi sauƙi hanyar gane shi shi yana nuna abu kaza na wani Wani sun yana wani.
نعم na biyun nan suka haɗu to shi na farkon irajin shi na baya ne ba na نعم biyun nan shi ne majururi نعم Eh, misalin ka ce haza babu Mm.
wannan kofa ne ba in ka ce haza babu baiti نعم kaga wannan kofan gidan gidan nan ka gane to kaga shi wannan baiti din shi ne guda ku ɗaya shi ne mu za ka Zaɓi.
gani ko ka ce haza khatan wannan zobe ne sai ka ce haza khatamu zahabi wannan zoben dinari ko haza khatamu hadidi wannan zoben karfe ne wannan haza khatamu fiddatin wannan zoben na azurfa ne wannan suna na bibbiyin su ne ake ce shi muzafu ilaihi in kun ji ana cewa muzafin da muzafu ilaihi ba sa haduwa din ana nufin ba sa samun wasali iri daya
na kwata-kwata ba ka samu masa bidiya sai dai idan misali mu- mudafun din majruri ne misali nan ila gulami zai
zaidi to amma ku lura wannan jarran da shi gulami ya samu ba shi da alaka da wannan babu kun gane Na'am.
Saboda shi wannan jarran ga amilin ta Ga amilin sa.
Ila.
yawa kaga shi kuma wannan jarran ba ba shi da amilin Babu ba da amina.
banda kasancewa ta mudafun ilayhi ne kawai Mm.
mun gane na to wannan shi ne karatun mutafu ilaihi a goge mana na
filin mutari a qur'ani na wanda yake mabu'ai suna nan da yawa na misali ya kuruju min bayni ya kuruju min bayni na wallahu yaqulu al-haq na yakhluqu Ma yasha.
ma yasha'u yasha'u na Zilli. na
mafzun kuma harfu jazmi lam da lam yalis na
haka nan lam takun
lam nashra na nashra na muna da lana hiya la tushrik wa la tahmil alaina al'amru yunfiq la Na'am.
al'amru falyumli malam alayyaka alaina malam anan majzumi ne bihazbi Na'am.
kuma walam ma alaina ya'lam lillahi sukuni in ya hadu da su yana ana mai kasar na walam ma ya'lam ne walam ma ya'lam da ismi yazo mai ma'arifa walam ma ya alamin na rufin jazin gudari kuma guda biyu muna da man wa man yi hajjir fi sabilin da ya ji wa man yi hajjir
ilaini ma ma ma ta fa'alu a nan bi hasbin a- a fa'alu hamsa na wanda ana mishi jazama da cire Mm.
ta fa'aluna ne da aka sa ma ya zama ta fa'alu cire nuna da ya zama shi ne Mai hazafa.
ma ta fa'alu da kairi ya ya alam alam ya alam wannan shi ne fi'ili na farko wannan fi'ili na farko aina ma ta kunu shi ma kamar wannan takununa ta kununa ne da aka sa a jazima sai ya zama ta kunu yuzurik
kum fi'ili nan ka ɗauki ma wa qalu mahma ta'ina wanda an yi shi da zama da shiri ya rauni da tafi ne motar na'am misalin asali yi tasara na bihi fama na hannu laka na'am wannan jumlan fama na hannu din na'am an sa mishi fa ana ce da shawafika na'am shi ne fi'ili na biyu na biyu na'am
haisu ma kuntu wannan kuntu ɗin ne na farko نعم fawallu shi ma kamar wannan ne aka sa wa saboda jawabi sharti din fi amri نعم akwai wurare guda bakwai ne ko nawa wanda idan jawabi sharti ba zai yi ya zama majzu mahallan ko majzu lafzan ba to sai a samu shi ba Eh, to shi ne a nan fama na hannu nan fawallu zuwa ku sai kuma na ciki da mutane akwai an eh, wani wa umirtu li an akuna نعم
لأن أكون أن أكون أكون نعم وأنا أن لا Na أكون farko أن na.
أكون وأنا شيء مش نتبع نعم لن كما لن ينال لن ينال الله أن لن لن يفور بلا كي كما كي نسبحك كي في نسبحك حاجة كثيرا كي نعم.
نسبحك أقول إذن وأنا ما في بفضل زواج في القرآن بقى نعم misali shi yana zuwa jawabi نعم ne misali idan na ce maka ah, sa'akunu mudarrisan نعم إذا نعم sa'akunu مدرسا إذا sai ka ce mu إذا kai kai ka ce Na'am.
mu idan نعم ta huduma al'umma
نعم نعم idan تخدم ta huduma نخدم الأمة ta huduma al'umma
نعم idan ta huduma al'umma
نعم idan din ya zama Ya yi amfani. Na fi ba.
yana da shirinta يا هذا شرف نعم وإن سنة في المضارع مفعول القرآن نعم مجزوم ظروف الجزم من المضارع نعم القرآن لم لم يهد- لم تكن لم نشرع لا ناهية لا تشرك بالله أنت ناهية لسبب لا نافية ما تعجزم في المضارع نعم باكي إذا كنت لا تشرك هنا شركان نعم إن كان مثل كوري واني نعم.
لا تشرك نعم نعم.
لا يشرك نعم لا تشرك كاكي شركا لا تشركوا باكي Na'am.
Na'am.
Shi sa ake cewa na nahiya.
هني Saboda nahiya din ba ta باكي البغل sannan haka la ta hannu rabbana wa la ta hannu ko la tu akhidna la mu amri kuma li yunfiq fa li yumli ah, li yaqdi ah, lamma wa lamma ya'lam tukunna ka ce wa lamma ya'lam wanda suke da zaman zari guda biyu kuma man wa man yuhajir fi sabilillah yajid muhajir yajid ma ma tafa'alu ya'lam أينما تكونوا يدرك يدرك مهما فاتنا فما نحن حيثما كنتم فولوا على وحروف نفي المضارع أن أن أكون نعم sannan lan lan yanana lan Na'am.
yakuna sannan kai kai musabbihaka نعم sannan idan ba mu samu misali a Qur'ani ba سأكون sai مدرس maka sa'akuna mudarrisan نعم sai ka ce idan tahdum al-umma إذا تخدم idan tahdum al-umma أمة za ka yi wa al'umma هدمة hijima نعم sai sai kuma darasi na gaba نعم za ku san insha Allah نعم
tana yin filin gari na saba
نعم za mu samu lokacin da mu shirya والحمد لله